أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت قوم شاؤكو قوات رمضان إجرى رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة لهدودة أربعين دا بير muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo rayuwarmu zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci babban masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar gombe gombe state university inda muke haduwa a wannan wata mai albarka a kowace yammacin rana na wannan wata muna haduwa domin karatun alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi cewa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum wa duk mutanen da suka haɗu cikin ɗakin Allah suna dirasar littafin Allah ba za su kasance haka ba falle rahama ta lullube su nitsuwa tana sauka a kansu sannan mala'iku suna kewaye su Allah yana ambaton su cikin mutane na musamman a gurinsa muna roƙon Allah ya samu riski waɗannan rabo masu yawa Allah samu na cikin yantattu muna karatu a cikin suratul maryam mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta goma sha biyar za mu tashi aya ta goma sha shida a cikin suratul maryam kafin mu shiga karatu tambayoyin da aka turo wani ya yi doguwar takarda rubutun kuma da larabci ya yi yana cewa a takaice kawai abin da ya kunsa a fahimta ta ga abin da ya rubuta shine yana so a jawo hankalin masu jagorancin jami'a da duk wani mai fada a ji a jiha game da cewa wannan jami'ar ta yi fice a sauran jami'o'i da yawa a ƙasa amma kuma ba ɓangaren karatun koyon harshen larabci yake buƙatan a ja hankali har ya buga misalai da wasu kwasa-kwasai da ake yi su ana yin su amma ba a sa larabci ba saboda haka yake jawo hankali ko yake bukatan a isar da sakonsa samar da wannan muna fata Allah ya samu dace wannan kuma bayan ya ce assalamu alaikum ya ce ina son ka sabida Allah wato a habbaka Allah lalzai a habbabta na fihi wa ya nasalu an yi jima'a na fi jannatul firdaus ya ce yana son Allah ya haɗa mu da sauran al'umma baki ɗaya a gidan aljanna sannan ya ce da kuma cikin rahamarsa ya ce tambayarsa ita ce ka yi bayani a kan bidi'a har ka ce duk wanda ya yi wani abu na bidi'a zai samu zunubi to malam ina son ka mana bayani bidi'a kam kala nawa ne sannan yaya hukuncin kowanne yake don gaskiya ni a guna akwai wa'inda suke yin wani abu bidi'a ne amma ina musu kyakkyawan zato in dai sun yi a ina musu kyakkyawan zato in dai sun yi sabida Allah su ne masu yin mauludi su haɗa taro su kira manyan malamai a faɗin su kira manyan malamai a faɗi waye ne annabi sallallahu alaihi wasallam a ba da tarihin annabi ba ya rubuta sallallahu alaihi wasallam amma a ba da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam su sayi abinci da abin sha saboda son da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duka dai baya sa sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne su raba wa al'umma a yi addu'a a tashi kuma ni abin da yake ban mamaki wasu malamai masu kafirta su sai in ga suna yin wasu malamai masu kafirta su sai in ga suna yin wani bidi'an da ni a tunanina ya fi na masu yin mauludin ita bisalam a wannan shi ne mai ce kuma mala Allah ya saka a bidi'a kawai kai tsaye bidi'a ce wasu malamai ne suke cewa suna kasa bidi'a kashi-kashi wadda malamai suka ce ba bai inganta ba bidi'a bidi'a ce kawai ma'anan bidi'a shine kirkiro wani abu wadda baya cikin addini baya cikin koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai taba yi ba kuma bai yi umarni a yi ba ba a samu an yi ba wani ya kirkiro kuma ya jingina shi da sunan addini cewa in an yi shi za a samu lada to wannan shine bid'a abinda muke bayani jiya cewa yayi tambaya ne cewa za a iya bin mai bid'a sallah shi mai tambayar jiya sai muka ce a in har bid'ar da yake yi yanayi ne itikadan cewa ta fi ma abun da yake na shari'a ko kuma ta kai ga taba haƙƙin Allah ko ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wani kowa da irin yadda yake kutsawa cikin bidiyoyi din to ƙarfi ƙarfi ne da kuma irin yadda mutum ya ɗauka wani yana yin bidiya bai ma san bidiya yake yi ba wani yana yin bidiya bai san matsayin bidiya a addinin musulunci ba to shi yasa maganan cewa za a bi sallah ko ba za a bi sallah ba sai an duba asalin yaya matsayin mutumin yake wajen yadda yake ikirari da wannan bid'a tasa kafin a ce a'a za a bi shi sallah ko ba za a bi shi sallah ba kamar yadda aka yi bayani a wancan haka ba wani kala kala bace bid'a kawai bid'a shine abun da aka shigo da shi cikin addini alhali baya cikin addini in an ce baya cikin addini shine babu a alqur'ani babu a koyarwar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam babu a ijma'in sahabbai da magabata gaba daya haka in mutum ya zo da shi daga karan kansa komin kyawun abun to ma'ana yana tuhumar yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai san abun bane ko ko ya koye ko kuma bai san abun yana da kyau ba shine hatsarin abun shi yasa malamai ba su yadda da shi ba shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to shi kuma sannan yace a wannan shine maganan cewa kala nawa ne cewa da ya kuma ya ce a ganinsa akwai waɗanda suke yin bidi'a amma kuma bidi'an da suke yi ɗin yana musu a kyakkyawan zato a kansa inda bidi'a suke yi to kuma bai kai ga kyakkyawan zato kawai su bar bidi'a su koma sunna ya kai da kanka kace suke yin bidi'a ko ma wace irin bidi'a ce to inda bidi'a ce to ba da wani kyakkyawan zato da za a yi kawai kyakkyawan zato shine watakila a kira su su yadda in aka kira su zuwa ga daidai suka yadda shikenan falillahi alhamdu amma ba wata bid'a kuma da za a mata kyakkyawan zato sannan kuma kace a ganin ka akwai waɗanda suna kafirta waɗanda suke yin mauludi wanda su kuma waɗannan masu kafirtawan suna yin wani abun da shi ma bid'a ne a ganin ka kace wanda yafi nawa'in can duk kawai inda bid'a take a kaurace mata shine gaskiyar magana yau a dawo zuwa ga koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma menene ake yi in dai magana ce ta bid'a shine kirkiro abu a jingina cikin addini alhali babu asali daga alqur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in magabata to hakura da shi alkhairi gaba daya ya taru cikin bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da koyarwan alqur'ani wallahu ta'ala alam wani bayan ya yi sallama ya ce ya yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa a kan matsayin matar da ta bijirewa mijinta duk abin da ya hana ta ba ta ji kuma akwai abubuwa kuma akwai abubuwa da suka saba wa shari'a ma'ana game da ita shine yake neman shawara da mafita akan rayuwar auren shawara da mafita shine zai samu waliyan matar da shi wakilansa dattijai waɗanda suka nemo masa aurenta suka karɓo masa da zai aura suka kawo masa aurenta to su zai samu sai su duba girman bijire wanda ta yi kuma mai dalilin da ya sa ta bijire sannan kuma yaya aka yi ta bijire sannan su za su ɗau matakin da ya dace wannan bijirewan in aka yi sa'a ya gushe da izinin Allah shi ne harkar rayuwar auren haka za a yi insha Allah wallawa ala da haka za mu ci gaba da karatu cikin surat maryam aya ta goma sha shida muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci tarihin zakariya alaihi salam sai ya biyo da tarihin maryam idan an duba cikin alkur'ani malamai suka tabbatar da cewa kullun da ke zuriya ce guda family ɗaya ne kusan suka fito sannan kuma abun da ya shafi kowane ɓangare kusan iri ɗaya ne da ɗayan saboda haka annabi zakariya aihuwa ne tsakanin dottijo annabin allah wadda ya yi shekaru da yawa ya tsufa matarsa ta tsufa da kuma ba ta aihuwa Allah ya samar da ɗa tsakaninsu sannan ita kuma maryam ba ta da miji ita kaɗai ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara mata aihuwa doka tafiyansu ɗaya idan an duba a surata ali imrana Allah yana maganar tarihin maryam ne ya shigo da maganar zakariya alaihi salam a wannan sura ma ana gama magana akan zakariya sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo maganar Maryam a suratul anbiya'i Allah subhanahu wataala da ya ambaci annabi Zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in sai aka ce wallati ahsanat farjaha kaga sai aka kawo nan ma sai aka biyo da maganan a Maryam don haka malamai suka ce kullum suna tafiya tare saboda abu ne iri ɗaya wannan ba ta da miji ta aihu wancan kuma sun tsufa suka aihu sannan kuma zuriya ce guda to abun nasu ya yi kama da juna don haka allah subhanahu wata'ala yake jera sha'aninsu a lokaci guda abun da malamai suka ambata game da annabi yahaya wa atainahu al-hikma sabiya wato ɗaya daga ciki ne muka tsaya akai cewa an ba shi annabta yana yaro amma malamai sun ta fassara alhukuma din da fassarori daban-daban amma malamai suka ce dukkan su fassarorin suna kusa da juna in an ce an ba shi annabta shikenan babban kenan sai a tsaya a iyana to a wannan muka tsaya amma za a iya ganin fassarori daban-daban kamar misali mun ba shi basira ko mun ba shi hikima ko mun ba shi ilimi yana yaro ko kuma mun zuba masa ilhama yana yaro amma dai ala ayi halin sashin malamai suka ambaci kamar irin su abu hayyan rahimahullah cewa an bashi annabta shine hukumai anan to dama malamai suka ce mutaqariba duk sun yi kama da juna wajen fassara to sai Allah ya ce wadhkur fil kitabi maryam ka ambata musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ambata musu maryama wato abun da ya faru da maryama da tarihinta a takaice da yadda Allah subhanahu wataala ya jarrabe ta ya kuma tabbatar da kudurarsa da jalalarsa da ikonsa cikin sha'aninta tun da can lokacin da aka haife ta da yadda ta girma da yadda annabi zakariya ya rene ta sannan ita ma kuma yanzu allah subhanahu wata'ala ya yi ta tazo aihuwa ya kaddara mata aihuwa ba tare da ta yi aure ba babu wani alaƙa tsakaninta da namiji da ya faru ita kuma maryam tana daga cikin manya-manyan mata masu daraja a duk duniya in ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam mata guda hudu da suka zarce kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa kamula minar rijali kathir walam yakmul wa walam takmul minan nisa illa maza da yawa sun kai makura wajen matsayi annabawa duka maza ne amma a cikin mata yace babu kamar maryam bintu imrana da asiyatu imra'atu fir'aun da khadijatu bintu khuwailid matar manzo sallallahu alaihi wasallam da fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam a wasu riwaya sai ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli faridi ala sa'iri ta'am to ma'ana maryam imra'atu maryam bintu imrana tana da daraja sosai Allah subhanahu wataala ya ambace ta ita siddiqa ne yawa mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa duk siddiqai kuma aljanna za su je Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin to ita tana daga cikin siddiqai kamar yadda Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin siddiqai sannan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da falalanta da darajarta kamar yadda ya faɗa a ayoyin surati Ali Imran din wa idh qalat al malaikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in kaga waɗannan duka darajoji ne Allah sai da ya faɗi darajar nata sannan sai aka umarce ta da kunuti yawan addu'a da tsayuwa tana ambaton Allah da ibada sannan kuma da yawan ruku'i da sujjada wannan duka darajojinta ne Allah subhanahu wata'ala sai tabbatar da cewa yanzu Maryam za ta haifi ɗa shine Allah ke bada bayani a cikin alkur'ani don a gane matsayin Maryam sannan a gane matsayin annabi Isa alaihi salam annabi Isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba bawan Allah ne Allah ya halicce shi daga uwa babu uba domin Allah yana da iko yi haka ai Allah ya halicci ma mutum daga ba uwa ba uba inna mathala isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun haka annabi adam alaihi salam shi ba uwa ba uba ma aka yi shi to annabi isa alaihi salam shi kuma daga uwa ba uba haka Allah subhanahu wataala ya ce wadhkur fil kitabi maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أنبتا مسو أتكين القرآن بيان مريم تاتن تنتي أكراتا القرآن tun daga ran da aka sauko da ayoyin na alkur'ani har duniya ta ƙare in za a karanta alkur'ani tana daga cikin waɗanda suka cancanci a karanta a ji tarihinta duk wanda Allah ya ambace shi cikin alkur'ani to ba ƙaramin mutum ba ne shi yasa aisha radiyallahu ta'ala anha tana da darajar da babu wanda ke da daraja irin nata sai wanda ya samu daraja irin nata din Allah subhanahu wataala shi ya tsarkake ta da kansa tare da cewa Maryam da ta haifi da wanda zai tsarkake ta daga cewa ba shashanci ta yi ba lokacin da ake tuhumanta ɗan taɗin ne aka ya tsarkake ta wato shine ya yi magana yana jinjiri amma kamar yadda yaron juraij shi ma da ya tashi tsarkake da Allah ya tashi tsarkake shi ta hanyar yaro din ne aka tsarkake shi amma Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka tuhume ta nata ba fa ta aifi da bane amma Allah ya rinka sauko da ayoyi innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum har ayoyi masu yawa al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون وانا عائشة أكنفي لهم مغفرة ورزق كريم عائشة رضي الله عنها أكنفي daga nan ran da aka tuhume ta ayoyin da suka gama sauka sai aka tabbatar mata da cewa ita yar aljanna ce shine lahum maghfiratun wa rizqun karim rizqun karim in ka ganshi a cikin alkurani yana nufin aljanna a mafi rinjayen gurare kamar yadda malamai suka tabbatar haka Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin ita Maryam idin tabazar min ahliha makanan sharqiyya lokacin da ta jajiki daga iyalanta makanan sharqiyya tana wani guri sharqiyil baitul maqdis inji sashin malamai wato ta gabar ta ko kuma ta bangaren mahudar rana daga baitul maqdis wasu malamai kuma suka ce a ta bangaren mahudar rana daga inda ta saba tsayuwa a cikin masallaci take ibada zuwa tana akwai yusufun najjar shi ma yana yawan ibada a masallaci ita maryam tun mahaifiyarta tun tana ciki mahaifiyarta ta ce inni nazartu laka ma fi batani muharrara burinta shine ta samu ɗa namiji wanda zai rinka kwana yana hidima a masallaci su suna kusatuwa da Allah mutum ya zamanto ya gama kure aikin ibada ta ƙololuwa shine ya sa ɗansa hidimar masallaci ya aifi ɗa amma ba wai don ya zama kaza ko ya zama kaza don haka garin haka ma har ya ɗauke shi ya kai shi wata makaranta da ba ta da tarbiyya sai dai kawai tsarin a'a akwai turanci amma za a yada hijabi yana kallon kafirai kowane irin lokaci to ba wannan ba su burinsu shine su sa ɗansu ya zamanto yana wato hidima wa masallaci Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli duk makarantar da makarantar islamiyya da boko ce duk karfin bokonta wanda ba musulmi ba zai sa dansa ba duk garin nan kaza ga ya ka gani duk karfin bokon da take da shi amma tun da dai ta musulmai ce kuma islamiyya kaza sunanta ba za ka taba gani amma zai iya zuwa yayi koyarwa a gurin amma ba zai sa dansa ba amma duk wani raɓo-raɓon marar zuciyar musulmi shi ko za ka ga ya kwashi 'ya'yansa ƙanana ya kai su inda ba a tsammanin bismillahi a gurin ko kaɗan saboda mai saboda tunani na mutuwar zuciya da tunanin abin da ba zai yiwu ba da tunanin abin da gaibi ne da kuma tunanin abin da zai bari a baya yana cikin kabari baya tuna abin kirki a game da wannan saboda haka wannan shine wani sai sai ga musulmai suna ji a jikinsu cewa amma in ba mun sirka da su ba za a rinka ganin makarantar tamu kaza amma ba za su kai yayansu ba amma musulmi za su kai yayansu so wannan abun kula ne ya kamata a lura idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban sai ta riki tsari daga jama'anta su suna ta bangaren masallaci da inda jama'a suke ibada sai ta koma can gefe saboda tana jin wani abubuwa da take ji tattare da ita lokacin da ta koma can gefe Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhin mu shine mala'ika jibril fatamathala laha basharan sawiya sai ya sifantu da mutum tsayayyen cikakken mutum sai ya fito mata a sifan namiji cikakke ya fito fili ta ganshi tunda ita mutum ce ga mutum ya bayyana a cikakken sifa tana ganinsa ƙwalat sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsarin ubangiji arrahman Allah minka daga kai in kunta taqiya in dai kana tsoron Allah kar ka zo kusa da ni in dai kai mai tsoron Allah ne kai mutumin kirki ne to kar ka zo kusa da ni musamman malamai suka ce da nufin alfasha ba na bukata ni ba mai alfasha ba ce ƙwala sai ya ce mata inna ma ana rasulu rabbiki da ki sani ni ana rasulu rabbiki ni manzon ubangijinki ne ɗan aika ne daga gurin ubangijinki da ya halicce ki ya aiko ni ne li ahaba laki hulaman zakiya don in baki ɗa tsarkakakke daga shi wannan ubangiji naki ya umarce ni na zo ne wannan shi yasa kira'a ta ce liyahaba laki gulaman zakiya don ubangiji ya baki kyautan ɗa tsarkakakken ɗa ko ni in baki don in za a bayar ma ta hanyar mala'ika jibrilu ne don shi ne ya hura a cikin gefen riganta sai zamanto ɗa ya shige ta da izinin allah amma kaga a ayan surat ali imrana allah subhanahu wa ta'ala cewa yi iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كغاتن كيس ايه كوي إذ قالت الملائكة أما أنا متن سويا ملائكة جبريل ne ya fito mata a sifar mutum daidaitaccen mutum qalat sai tace inni a'udhu birrahmani minka bata ce inni a'udhu bil azizi minka ba idan mutum yana neman kariya Allah ya masa tsari in ya kawo sigar sunan ar-rahman wato ina neman ya Allah mai ƙarfi ya Allah mai buwaya ka tsare ni ya fi munasaba saboda ƙarfin Allah ya fi ƙarfin wanda ya zo zai cutar da mutum sai ka ce ya ƙaharu ya azizu ba ni tsari daga wani wannan ya fi munasaba amma sifa ta rahmaniyya sifa ce ta wanda aka tisgota daga rahama tausayi aka kuma tisgota daga kyauta wanda ake yi wa mutane a duniya to ya ta yi amfani da wannan alhali tana neman tsari ta yi amfani da wannan tana neman tsari saboda ƙwala ta ce inni a'udhu bin rahmani minka Allah subhanahu wataala ya ce fatamathala laha basharan sawiya sai mala'ika jibrilu ya sifantu mata a matsayin mutum sawiyan daidaitacce sifar mala'iku ko sun fito a sifar mutum sukan fito a matsayin matukar masu sifa mai kyawu ne to tunda sifa mai kyawu mai ba da ita shine Allah da haka sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ubangijin da ya sifanta ka da wannan sifan ina neman tsarinsa daga kai ya tsare ni daga kai ma'ana ta masa siga da kyakkyawan lafazi mai laushi shi yasa malamai suka ce a karon farko in za a yi wa mutum magana ana fara magana ne bil ashal wal ashal bil sahal kai wa summal ashal yau sannan in ya gagara to nan kuma sai a koma da zafi to saboda haka sai ta yi magana inni a'udhu birrahmani minka don ya tina rahama ta Allah subhanahu wata'ala ya kuma ji tausayinta ita mace ce sai ta yi amfani da sigar rahmaniya saboda na farko Allah subhanahu wataala shi masa kyautar sifar da yake da ita in ma shi mutum ne na biyu ya tina sifar rahama da Allah ya sifantu da ita ya zamanto shi ma mai tausayi don haka ya ji tausayin wannan baiwar Allah don haka ta yi amfani da wannan inni a'udhu birrahmani minka sai ta ce in kunta taqiya in dai kai bawan Allah ne mai tsoron Allah to ka kyale ni to anan ne yace inna ma ana rasulu rabbiki a ni ubangiji ni dan aika ne manzon ubangijinki ne na zo ne li ahaba laki gulaman zakiya don in baki da kyauta amma da izinin Allah dan kuma zakiyan tsarkakakken da kaga a surat ali imrana an ambace shi sosai inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu domin annabi isa kalimatullahi ne alqaha ila maryam mecece kalimatullah kalimatuhu innama idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun daga kalimatullahi ne alqaha ila maryam kalimatuhu allati hiya kun fakana isa kama arada allah subhanahu wataala daga sai isa ya kasance a cikin maryam kamar yadda allah ya ga dama da izinin allah ba tare da yana da mahaifi ba tare da wani mutum ya zo kusa da ita ba daga qalat sai ta ce anna ya kunu li gulamu ya kuma a ce ni wai a ce in yi da kuma walam yamsas ni bashar babu wani mutum da ya taba taba ni a ce kuma na na samu aihuwa a wannan magana ina mamakinta walam aku baghiya kuma ni ban zamanto baghiya ita ce macen da take shashanci fasikanci ta kama guri don wannan wadda ake cewa karuwa ta ce walam aku bagiya ni ban zamanto karuwa ba ta kuma za a ce zan ayu ƙwala sai mala'ikan ya ce mata ka zaliki ƙwala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa yanzu duk yadda za a yi allah ya riga ya faɗa huwa alayya hayyinun ubangijinki kuma ya ce huwa yin haka ɗin ya samar da ɗa gare ki ba tare da kina da miji ba ba tare da kuma ɗan yana da mahaifi ba hayyinun a gurin allah abu ne mai sauƙi wali na ja'alahu ayatan linnasi Allah ce za mu halicce shi ne ta haka zai fito daga jikinki ke ba tare da kina da miji ba wali na ja'alahu ayatan linnasi mun yi haka ne don mu sanya shi aya ga mutane wa rahmatan kuma rahama ne minna daga gurinmu wa kana amran maqdiya al'amarin fa riga an zartar da shi malamai suka ce wannan maganan ƙarshen nan wa kana amran maqdiya maganar mala'ika jibril ne ko kuma maganar Allah ce wasu malamai suka ce maganar mala'ika jibrilu ne har yanzu yana ci gaba da bayani bai tsaya ba ya ce mata wa kana amuran makadiyya wannan al'amari ne an hukunta an zartar yanzu ba shawari ba ne aka zo da shi e haka za a yi allah ya zartar wannan ki sani kawai haka za a yi to don haka maryam ta shiga wani hali ga bayani ba ta da miji aikinta hidima wa masallaci ta ɗan koma gefe da allah ya ƙaddara abun ya faru ta fita daga cikin mutane tana can gefe sai abun ya faru Allah ya aiko mata mala'ika ya zo a sifar mutum suka yi wannan tattaunawa suka yi waɗannan maganganu ya ce mata ya zo da albishir ga abun da ya faɗa mata ita kuma ta rikice ta ce ta yaya ɗa zai faru gare ta ya ce mata a ai wannan haka nan abu ne mai sauƙi a gurin Allah don haka ba yadda za a yi Allah ya hukunta ya zartar yanzu kan kawai saura a jira lokaci ya faru na'am
مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا na'am duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya ga daman daga shi da daga darajarsa sau da yawa sai ta zo da jarrabawa duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalun nas akhshan nas billah atqahum billah yafi kowa tsoron Allah yafi kowa biyayya ga Allah amma tun faro tun karon farko maraya ya tashi tun ba a haife shi ba babansa ya, ya, ya mutu babansa bayan ya rasu ana haifansa bai kai wata bakwai a duniya ba mahaifiyarsa ta rasu bai kai shekara goma a duniya ba kakansa da yake kula da shi ya rasu ana aiko shi manzanci babbansa da yake kashe dukiyarsa a kansa ya rasu wannan saboda me don a jarraba shi daraja tana ta ɗaguwa sannan aka rinka jarraba shi da abubuwa waɗanda suka yi imani da shi ma aka jarraba su da abubuwa saboda mai Allah yana girgizawa liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah ya san cewa ya tabbatar da mutane su gane cewa eh lalle annabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabin Allah ne to haka ma nan Allah ya yi nufin fito da annabin Allah daga cikin maryam kuma annabin Allah ma cikin ulul azmi minar rusul shine na hudu a daraja duk gaba ɗaya halittan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko annabi Ibrahim na biyu sai annabi Isa shine na ai, sai annabi Musa na uku sai annabi Isa shine annabi Isa dan Maryam sannan annabi Nuh alaihi salam to kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin daga darajarsa da darajarta kuma ku duba tun da can kakarsa ta yi addu'a inni u'izuha bika wa zurriyataha mina shaitanin raji burin ta samu ɗa take yi tun lokacin aihuwar maryam sai ta samu yamace amma yamace sai zamanto yaya ya ce inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin ka gani tunda Allah ya karbi addu'anta tun da can da take bukatan da sai Allah ya bata ya bata janye ba sai ta ce inni u'iz wa inni u'izuha bika ba irin yadda wasu in suna burin da in aka ba su ya su rinka maganganun da bai dace ba ko in suna burin ya in aka ba su da su rinka maganganun da bai dace ba a'a malamai suka ce eh mutum in yana burin abu kaza to watakila zai burin jinsi kaza akwai wanda zai burin jinsin mace ta zo a matsayin yarsa saboda wani abu da yake sha'awa wanda jinsin mata su za su yi wannan ka kamar shi annabi zakariya da yake bukatan ɗa ai ya karkata zuwa ga ɗa abin da ya sa ya karkata zuwa ga ɗa saboda annabtansa ne yake so a gada to ba annabi ya kuma ta mace to ita kuma saboda hidiman masallaci ne hidiman masallaci kuma ɗa namiji zai fi ya kwana a masallaci ya yi hidima ya yi kaza in ya mace ce akwai takaitawa daga nan da ta yi aure ma shikenan to amma wannan ɗa namiji shi yasa ta karkata zuwa ga ɗa namiji amma tun da ta haifi ya mace sai ta ce a ya Allah ya mace na haifa walai zakaru kal unsa amma wa inni sammaituha maryama wa inni u'izuha bika ba ita kadai ba wa zurriyataha kaga fata kabbala rabbuha bi kabulin hasani in mutum zai yi addu'a sai ya addu'a wa zuriyarsa gaba daya wataƙila kaga wasu abubuwa da yawa na addu'o'in da kai ta yi a cikin 'ya'yanka tun kana raye kai ta ganin 'ya'ya suna ta haddace alkur'ani suna ayyukan alkhairi a duniya suna da kaza suna da kaza suna da rufin asiri ga riko da addini ga kula da addini ga girmama Allah ga girmama dokokin Allah kaga hankalin mutum ya kwanta sannan yana rayen watakila su masu aifi 'ya'ya jikoki sai zama karɓan addu'ansa da ya yi har ya tafi kan jikokinsa gashi nan addu'anta ya tafi kan jikanta yanzu lokacin da take addu'an nan da za a ce mata yanzu da ki samu ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli da a baki wanda kike so mai hidiman masallacin wanne kike so za ta koma ulul azmi minar rusuli to amma da aka karbi addu'anta sai Allah ya tsara hikimarsa aka ba ta ya mace don ta samu ulul azmi minar rusuli daga zuriyarta kuma sannan hidiman masallacin maryam ta yi iyayen da za ta yi daidai gwargwadonta sannan aka sa wannan ya mace yanzu da lokacin kafin ta haife ta a ce to za ki haifi ya mace amma za ta aihu ba miji kawai a yi shiru za ta ce ya Allah aihuwan ma duk a janye kan na aihu amma Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa shi yasa yace walinaj'alahu ayatan linnas to kaga fahamalatu Allah yace sai ta dauki cikin sa shine ta hanyar busa da mala'ika jibrilu a gurin yana tsaye a gabanta sai hura ta gefen riganta sai shiga jikinta da izinin Allah sai zama da ya shiga fantabazat bihi makanan qasiya sai ta matsa ta tafi da shi makanan kasiya wani guri can nesa nesa sosai sama da naɗa zu daga ta tafi nesa sosai fa'aja a halmakhadu sai naƙuda ya zo mata malamai yawanci za ka yi suna fassarawa suna tafiya da wannan fa'un ɗin fa'u ta'aƙib fahamalatu nan take ta yi ciki fantaba bihi makanan kasiya sai ta koma can gefe nesa fa'aja a halmakadu take kawai sai naƙuda ya zo mata duka waɗannan abubuwa e malamai suka ce fa'u ta'aqib ne fana da hamin tata ya koman tata duka wannan fa'u ta'aqib amma suka ce magana mafi girma shine ta yi ciki kamar yadda mace ta saba yin ciki amma in ka bi akan fa'u ta'i kamar yadda sashin malamai sun tafi akan haka a lokaci guda kawai sai ga cikin cikin bai yi doro ba, bai yi tudu ba nan take sai naƙuda ta zo nan take sai ta aihu nan take sai kaza wannan haka wasu malamai suke fassarawa ganin cewa Allah ya tabi da fa'un fa'un fa'un amma idan ka duba malamai suka ce a'a ta yi ciki kamar da kowace mace take ciki sai da ta yi wata tara da wannan cikin saboda ai nan ne zai fita jarrabawa masu tuhuma za su yi tuhuma masu kaza za su yi kaza masu imani za su yi imani masu yarda za su yarda amma in ya zo saɓanin yadda mace take ciki a wannan kuma ya zama wani abu daban yau ba safai zai zama wani aya ga mutane sosai ba kamar yadda ba ta da miji babu namiji da ya taɓa zuwa gunta sannan kuma ta samu juna kaɗan kaɗan junan yana girma yana girma har ya bayyana gare ta malamai suka ce lokacin da ta samu wannan juna ta rasa inda za ta sa kanta ta ce tunanin to yanzu wa za ta gaya wa ma wa za ta gaya wa ta samu juna sai ta tafi gurin mahaifiyar yahaya a nan za ka ga malamai suna fifita cewa ita ‘yar uwarta ce, ‘yarta ce, a baya ko a ayoyin surati Ali Imran wasu malamai har a surorin a wannan sura surati Maryam wasu malamai an yi bayani a baya a darasin da ya gabata cewa ana ganin cewa halatta ce ma'ana ummanta ce matar Zakariya amma a nan sai aka ce a a ‘yar uwarta ce a wancan lokacin ma an faɗa aka ce wani ƙauli ya ce ‘yar uwarta ce ma'ana ‘yarta ce to sai ta rasa wadda za ta gaya wa kuma ba dama ta iya zama da wannan al'amarin ita kadai ba tare da ta gaya wa kowa ba to sai ta tafi gurin yar uwarta in ma ummanta ce to sai ta je gurinta a ɗauka kowane ɓangare ko a ce ummanta ɗin ko a ce yar uwarta sai ta ce mata ita fa ga abun da ya bayyana gare ta tana guri kaza sai ga wani ya zo a sifan mutum ya ce mata shi mala'ika ne sannan ga abun da ya faru ga abun da ya faru da ke ita matar annabin Allah ce kuma sannan tana da imani ta samu tarbiya daga annabin Allah kawai da ta ji wannan bayani sai ta gaskata ta ta ce lalle annabin wannan mala'ika ne kuma lalle abin da kika zo da shi gaskiya ne ta ce annima baki gaba na samu ciki na bayan na tsufa Allah mai iko ne yi komai don haka sai Allah ya haɗa su suna fama da abu guda suna experiencing abu iri ɗaya ita wannan ta tsufa ta samu juna wannan kuma ba miji ta samu juna da wanzu sai zamanto sirrin su iri ɗaya daga ta je ta gaya mata ce ki haƙuri malamai suna bayyanawa ta ce wallahi lokacin da cikin ya girma idan ina cikin jama'a sai na ji shi yana tasbihi yana ambaton Allah amma idan ni kaɗai na keɓance wani sa'i yakan yi mun magana ya ce ki yi haƙuri Allah yana nufin alkhairi ne a cikinki kawai sai na ji na nisu ta ce ita kuma mahaifiyar annabi ya haya ta ce duk lokacin da kika zo gabana inda na fuskance ki sai na ji ɗan cikina ya karkata ya yi sujada zuwa ga ɗan cikinki saboda a shari'ansu ba matsala ana yin sujada a babin girmamawa ba sujada ta ibada ba in za su yi girmama na gaba ko za su girmama wani to shikenan sai su yi sujada wannan riwayoyi sun yi ta zuwa malamai sun tabbatar da wasu saboda haka da ta zo ta bayyana mata tana nan sai kuma naƙuda ya zo yanzu aihuwa ya zo bayan wata tara shine abin da malamai suka tabbatar fa'aja a halma khadu ila jiz'in nakhlati tana jikin wata bishiyar dibino a jikin bishiyar wannan dibino din wannan bishiyar dibino din sai naƙuda ya zo mata qalat sai take cewa ya laitani ya kaitona mittu qabla hadha da a ce ma Allah ya ɗaure na na mutu kafin a ce yau ni ne zan haifi ɗa wai me zan je in jiya wa jama'a yadda jama'a suke ta yaya za su fahimce ni mitu qabla haza dama na mutu kafin yanzu wa kuntu nasiyan mansiya na zamanto kawai mancacciya a bar da aka mance tuntunin a ce na riga na rasu da yanzu an daina tuno ni amma a ce yau ni ne zan aihu me zan je in faɗa da wannan malamai suka ce ya halatta in mutum ya kai bala'i ya kai bala'i a rayuwar mutum musamman ya ga cewa zai rabu da addininsa ko zai rasa mutuncinsa ko zai rasa wasu abubuwa wanda baya tsammanin dawon abun aka ce in ya yi addu'an ya mutu babu laifi na ji masu yawa na amdinan sun dan faɗa a hankali eh na amdinan na ji an yi faɗa shi a hankali wato sun janye kenan addu'a mutuwa to Allah ya sa mu cika da imani malamai suka ce da wannan ayan hujja ne ya halatta in dai bala'i ya kai bala'i mutu yana cikin jaraba kuma in ya rayu yana ga zai rabu da addininsa ko kuma mutuncinsa zai tafi ya rasa yadda zai yi suka ce domin ita ma ta ga kawai ba in ba Allah wani zai wanke ta anan gurin ba yadda za a yi tafi ta daga take cewa mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya Allah ce fanadaha min tahtiha sai ya kira ta in an ce min tahtiha shi wancan mala'ika jibrilu din allazi tamathala laha basharan sawiya fanadaha sai ya kira ta min tahtiha can kasan wadi din don tana wani tana kwari wadi can nesa ta tafi to tana wannan rafi din sai ya kira ta daga can kasa yana can kasan ta ji sautinsa kawai yace Allah ta zane karki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya kuma ki sani akwai ruwa yana gudana ta karkashin ki ta gefe guda in kina bukata akwai ruwa dawa karki damu kuma karki bakin ciki da wannan yaron akwai alkhairi mai yawa a cikin sa ko kuma fanadaha man tahtaha wanda yake kasa da ita shine lokacin da za ta aihu ta kasanta da zai fito to sai ya kira ta shi wannan da za ta haife shi ya fito din shine annabi isa alaihi salam ya ce Allah ta zani karki bakin ciki ya ke mahaifiyata karki bakin ciki ji daga gurin wanda za ta haifan zai fi ƙara kwantar da hankali sama da cewa ta ji daga mala'ika so da yanzu shi ne tun da ta ji Allah ya ba shi damar ya yi magana tun yana cikinta tana jin yana tasbihi sannan ta ji Allah ya ba shi damar ya yi magana to ta san insha Allah ta'ala abubuwan zai zo da sauki ya ce kuma wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla malamai suna cewa abin da yasa ake cewa mala'ika jibrilu ne ya kira ta saboda shi ne ya san gurin kuma ya san abin da Allah ya tanada mata ma'ana sanin ruwa annabi isa yanzu ake a haifansa ba dole bane ya san cewa akwai ruwa ta gurin ta je ta samu amma mala'ika jibrilu shi yana sane da gurin gaba daya haka shi yasa ya ce mata qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ga ruwa nan yana gudana ki sha sannan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla sannan ki kamo daga wannan abu na bishiyan bishiyan dibino din nan nonon dibino din harzan dibino ki kamo sannan in kika kamo kika girgiza kika girgiza icen dibino to saqit alayki rutaban janiya to ya'yan ice rutab ya'yan dibino rutab masu ruwa ruwa a cikin su zai zubo miki sannan danyu fresh haka za su zubo miki sannan ki rinka amfani da shi anan ibn maimun yake cewa duk mace mai jego in za ta samu rutab ya fi alkhairi a jikinta mace mai jego saboda rutab yana gangarawa wato rutab shine dibino mai ruwa-ruwa a jikinsa irin jaɗin nan wanda ya nuna za ga samansa ya ɗanyi brown hakan nan wanda ana iya sashi a firiji yau yawanci a yanzu a irin abunan saudiya musamman biladul haramain musamman madina aga irinsa suke ta fitowa suna sadaka da shi suna zubawa mutane suna abuna a nan garin ma akwai bayin Allah wanda suke ta sadaka da shi Allah saka musu da alkhairi to rutaban janiya wannan rutab janiyan mace mai na jego yana da tasiri a jikinta haka sashin malamai suka faɗa don haka sai Allah subhanahu wataala ya fito mata da wannan da kuma ruwa sai aka ce mata fakuli ki ci daga wannan 'ya'yan dibino washrabi ki sha daga wancan ruwan shaɗi wa qarri aina idanuwanki su nitsu karki tada hankalinki wannan dan ba karamin mutum bane fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan in kika ga wani mutum daga cikin mutane ya zo zai yi miki magana ko yana so ya ce kaza fa quli ki ce masa inni nazartu lirrahmani sawman ni nayi alƙawari tsakanina da ubangiji cewa ba zan yi magana ba sauman a luga in an ce sau yana iya ɗaukan shiru saumun abunan khailun menene khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin khailun siyamin khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin malamai suna kafa hujja da wannan baiti suna cewa khailun siyamun wato dawakai siyamun kamammu waɗanda aka kame su a guri guda to nan da ta ce inni nazartu lirrahmani sauma nayi alkawari wa Allah alkawarin kamewa ba zan yi magana ba don haka saum musamman ma in zo da kalmar saum amma in kaga yazo da kalmar siyam a cikin alkur'ani to yana nufin azumi na ibada mafiya yawa duk inda kaga siyam a cikin alkur'ani azumi na ibada ne amma in kaga saum to yana iya zuwa da ma'anan shiru ko kamewa kamar yadda zuwa a wannan guri daga ta ce inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya sai ta fassara ma'anan saum inni nazartu lirrahmani sauma fassaransa falan falan ukallima al-yawma insiya ni kam samsau samsam yau ba zan yi magana da mutum ba da haka duk wanda ya zo yi miki magana ki ce a ba za ki yi magana da mutum ba kin yi alkawari ki nuna masa da baki da ishara ke kin yi alkawari ba magana shikenan wannan shine abun da Allah ya ce mata ta yi kowa zai mata magana a ta ce kawai ita ba magana kaga dama in kana ta magana shine zaka kare kanka amma ka bari Allah ya kare ka yafi sauki amma sau da yawa mu ajizanci irin na dan adam sai kaga mutum ya shiga kare kansa ba tare da ya ankara ba saboda wani sa'i akwai tashin hankali ko ko ko damuwa akan wani yanayi duka mu yawanci muna wulgawa da irin wannan wasu lokuta ta ina tuna wata shekara na yi ta magana a nan wanda bai dace ba kwata kwata amma daga baya nake tunanin bai dace ba na yi magana da kusan kaman ya shafi personal tunani nawa ko rayuwa hada ba da, da kai shiru kawai Allah ya, ya isan maka komai to amma wani sa'i dan adam sai Allah yawa kana cikin yi sai ka ji ka kauce sai dai Allah ya shiryar da mu wani sa'i kuma sai kai kawai sai kai kuma wani sa'i ko kana zaune ko kana nazarin wani littafi sai kai nadama akan abun da ya gabata sai dai kai ta istighfari shi yasa tafsirin ma matsala ce wani sa'i sai in Allah ya kare mutum yawa akwai damuwa da yawa kawai sai dai in kariyar Allah ta zo shikenan sai a samu sauki dama dama jan baki wallahi ya dan fi sauki ka ja ayoyi kawai kai shiru abun Allah ya samu dace saboda haka aka ce mata fakuli abuna fa in ma tara inna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya now an ce lokaci yayi now a karanta eh karantawa ma ai
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
ma kana lillahi a kalis ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
insha Allah ta'ala in muna raye lokaci mai zuwa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wato annabi isa alaihi salam aihuwansa ta faru sannan kuma Allah ya jibinci lamarin da haka maryam ga dokar da aka gaya mata kar ma ta ci gaba da magana Allah shi ya san yadda zai yi Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam